الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب المحيي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وأيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يقتسمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما كنت لديهم ها؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بحق المعطي ولن تعطف إذ نزلة تأتي لنا بالطبع أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء muna gode wa Allah da kuma yi wa juna barka da azuminmu na yau yammaci na tara ga watan Ramadan muka gama kenan yau hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wannan ne da goma sha tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul ali imran wanda muna cikin bayani akan kissar sayyidatuna maryam da ɗanta sayyidina isa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma kunta ladaihim mene zalika min anba'il ghaib Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك waɗannan labarbarai da muke baka a cikin wannan kisa tun abin da ya shafi shi da ita hannatu bin tufafu da kuma wanda bayan Allah ya ba ta wannan ɗa ya neme shi zakariya abubuwan da suka faru har zuwa haihuwar ita Maryam har zuwa abin da shi annabi Zakariya ya gani na abun mamaki da ke faruwa na karama a wurin ita sai da Maryam alayhi salam na samun abincin da babu shi a lokacin da yake kawo mata mai da kuma na abin karashe da wannan ya sa shi kuma shi shi ma ya roƙi Allah akan ya ba shi ɗa tare da tsufar da shekarar ta da da ashirin matar ta shekara cikin da takwas kuma Allah ya yarda ya karbi addu'arsa cewa zai ba shi ɗa kuma ana cikin wannan bayanai ne har da sunan nan aka gaya musu kuma ba a ji ɗan ba daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ya ce cewa annabi dalika waɗannan labarbarin min an ba'il gaibi daga wato suna daga labarbarun gaibu ne ya rasu da nuhihi ilaika muke wayin wannan labarbaru zuwa gare ka kamar yadda Allah ya faɗa can cikin suratu Yusuf ya faɗi wannan a cikin suratu Hud ma ya faɗi haka cikin kannan bayan gaibi nuhiha ilaika nan kuma zalika min bayan gaibi nuhihi ilaika to haka dai wannan duka yana tabbatar mana da cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya sanar da shi ilimin gaibu da nafsin wannan aya da kuma wacce take cikin suratu Allah da suratu Yusuf da kuma suratu Hud zalika min ba'i ghaibi wannan yana daga labarbarun gaibu ne nuki ilaika muke maka wahayin sa zuwa gare ka ya Rasulullah kuma kun tare da shi ai ba ka gurin waɗannan mutum 29 din nan ibi yurkuna alamahum lokacin da suke jefa alƙalmansu a gangan jiki dai ba ka gurin lokacin da aka yi abu ibi yurkuna alamahum ayyuhum yaqulu maryam lokacin da suka wurga alƙarwar cikin kogin jordan cewa domin a yi ƙuri'a waye a cikin su zai zama mana zai reni ita sai da maryam ba ba ku da rai gimki zai aka fito ba ka tare da su a gargar jiki lokacin da suke mana rigima suke jayayya ni ne zan rene ta wanda ya ce ni ne zan rene ta wanda ya ce ni ne zan rene ta ai a zahiri a gangan jiki ba ta wuya amma ga shi tana ba wa mutane na duniya baki ɗaya labarin abin da ya faru filla filla me yasa ilimin gaibu ne kuma Allah ya sanar da kai saboda haka ka ga kenan ƙara Allah ya nuna annabi ya san gaibu duk mutum da ya kuskura ya yi ganganci ya yaba wa annabi cewa nan bai san gaibu ba wallahi zai iya bari musulunci ke wasa saboda faɗa da ayoyi ne na alƙur'ani ƙarar Allah ya zai gaibu ne na sanar da kai an sanar da shi magana ya gane Allah shi ba da wani abuwa shi gaibu tare da shi babu wani gaibu tare da Allah babu shi kawai shi Allah yana da wani ilimin da har annabi Muhammad bai san shi sallallahu alaihi har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin annabi wannan din kai ne yana da wannan domin in ya zama duk abin da Allah ya sani annabi ya sani to ai ba ya zama sun sun zama ɗaya kenan kuma Allah shi ne mahalicin manzawa kuma shi ne ba a nan dukkan darajojin sannan da mukamai da duk abin da yake da shi na ilimi kuma ya faɗa ya sanar da shi kai kai kuma ɗan rimto ne da haka gaibu wani abu ne shi ma annabi Allah ya ce ya sanar da shi zalika minan ba'i gaibi nuhi ilaika tilka min al-ba'il ghaibi nuhiha ilayka to me na ka kuma kar ka tsaya jayayya da wanda yake cewa annabi bai san gaibu ba kar ka wata kanka don zai wahala da kai ya bata maka lokaci in ba wata ba shekara ɗaya da watanni da suka wuce mun yi karatu na hanziya ta imamun busiri a cikin littafin a can jawar musa kofar gidan babban jaro ko kuwa yana halarta wani kuzi ya tabbatar da manzon Allah ya san zai to shi kuma ya fi an zalunce shi tunda aka ce annabi ya san zai ya zo ya kare wannan ya wance kalar da magana ya nuna ƙarya ne annabi bai san ba to ina nan bai san ba sai sai wani girma za ka samu wani matsayi za ka samu kuma wace riba za ka samu to ba dai ni na ce komai ba kun san abin da ya faru na yi masa tambaya menene ne to wannan abu ake nema kawai in za ka yi magana da mutum ya ce wannan bai san zan ba da ya ga shi tambaye shi ne ne gai ya gaya ma gai mu ka gane ya san me ya gai mu in ya san gai mu to sai a aura a ga annabi bai san wannan abu ba da definition da aka yi wa gai mu abubuwan da aka yi ɗauko ɗauko dukkan definition ne sai ka kara shi da manzon Allah ka ga annabi ya san abu ko bai sani kuma kuma mamaki a wani kuma manta ba da littafin malamin shi na masa definition na gari ibnu kathir abu bida a dimashqi farkon tafsirin nasa a bakara alif lam mim zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi a wurin kan yayi tafsirin ayat da take kawo definition na gaibi shi ibnu kathir aduga aduga gaibu shine abin da ya buya ga barin bayi duk abin da idon ka ba zai gani ba kunnen ka ba zai ji ba hanci ka bai hanzana ba harshen ka bare ɗanɗana ba hannun ka bare taɓa ba ba wannan su ne hawasul kamsi ba hanyoyin idrakin ilimi guda biyar ko hasatul basari wa hasatul sam'i ko hasa ta gani da tafi da ta ɗanɗana da ta fursuna da ta shawawa a ta wurin ake samun ilimi duk wani ilimi na san abu saboda na taba ganin sa duk inda ka ganshi da ka ganshi sau daya aka ce ma wannan abu ai sunan sa mota to duk inda ka ga dangin sa ka san sunan abu mota ka samu ilimi ta hanyar ido ka samu wannan ilimi right haka kuma wani abu da aka nuna ba sai ka sunsuna baki da irin da ka sunsuna sai ka je na waye sai ka ce ba sunan sa daddawa to daga nan sai ka kiyaye da kaga bakin abu alle da ya shaka kaman kwadara ka ga shi baki da ka sunsuna ka ji wancan warin da kake ka ce sunan wannan abin daddawa dama na san shi ka samu ilimin sa ta hanyar ka sunsuna kuma ka ji abin da ka sunsuna a wancan karon shi kake haka nan ko turare daga sun suna kan kamshi aka ce ba sunan sa turare daga nan ka samu ilimi sunan wannan abu turare ta hanyar fansara a wannan abu ka dangana sai ka ce ba sunan sa sukari fulani suna kiran da kan tuko shuga da turanci daga dangana tun daga ranar duk inda daga irinsa to sunan sa shuga saboda ka ɗanɗana ka ji daɗi wata rana ka gairin sa kana ɗanɗana sai ka ci wani abu zarafi haka sai ka ta yawo na ga suga kuma na taba a shi kuma ba suga ba ne sunan sa gishiri wancan ƙwayoyin sa a yi sun fi wannan kauri wannan kamar gari yake shi a miya ake sa shi kaga ka samu ilimi da ya bambanta ma shuga da mai da gishiri wata rana ka sake gani irin wancan shuga ne da ka tsaddara mai ta ɗaci kamar yaya ka ce na gaba shuga ne ka ta ce ma wannan mayan shuga ne shi wannan mayan shuga sunan sa dan kada ake za a a bodi shi kada kurin zaki sai ka ji yayi zaki ba kamar shuga ba sai an sa da yawa duka dai ta hanyar harshe kake samun wannan ilimi kake idrake sunaken abubuwan kake fahimta ga fassarawa ga ɗanɗanawa ga duba gani kenan a nuna wa wani abuwan cewa sunan sa doki wannan sunan sa alade ji laushi aka ce ma wannan ai duk inda ka gan shi su wannan fatar da kajin nan ai fatar maciji ne ai laushi ko ka taba sai aka ce ma wannan ai dutsen gobe tsaba ne kaji da kusa kusa wannan sunansa tawul ne duk tabawa kai daga daga nan da ka taba ya ta wannan ai kaza ne ta hanyar harsa na shafawa lams waɗannan hawa sulkarsu da su ake ibrahim ne to dukkan wani abu da idonka bai ba zai gani ba hancin ka bare sansana ba harshen ka bare ɗanɗana ba kunnen ka bare ji ba idon ka bare gani ba sunan sa gaibu gaibu ne an gane a to ga samfurna yanzu a cikin murnan ko mutum ɗaya na nuna kawai yanzu a kamar yadda na gaya wancan na ce mafi ma yanzu Allah ya sanar da kai da bai sani na ce yanzu ya gaya zan gane a cikin murna bai gani ba bai ji ba bai ɗanɗana ba bai sassara ba dukkan hanyoyin idrakin ilimin nan bai bai cikin abin da yake cikin aljihuna ta su ba biyar ɗin da ake samun ilimi amma ni na sani saboda na san nawa ne na lale na kirga har na taba ido na kalli kuɗin ko sani kan sani gaibu ne ni na san wannan gaibu kai baka sani ba duk kuma masallaci ba wanda ya daga na wani an cikuna ne kai ma kuma haka ka san haka wala na shaɗa da kuma hoci kafin mu fassara wannan yana cewa ai gaibu hawan tafiyar ne akwai wanda Allah shi kadai ya bai shi har annabi Muhammad sallallahu Allah bai sanar da shi shi ba shi ne yake zuwa a fadin Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ibo wanda ba ayar da wancan ya nemi ya ta akan wai zai gajiyar da mu lokacin da muke mukabala da shi akan wai zai korewa akan sanin gaibi ya karanto aya yace kul la ya'lamu al-ghaiba illa Allah kace wa a Qur'ani muka yi tada da shi yace wai sam haka ne kace a a Qur'ani dai da na karanta haka ba wannan amma akwai kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi kayfa illa Allah Allah ya ce ya Rasulullah ka ga wa duniya la ya'lamu man fis samawati wal ardi kayfa illa Allah abin da yake sama ta ƙasa gaba ɗaya ba wanda ya gani sai yi wannan gairu Allah ya kore wanda yake da shi kare ne wanda in har ya zama duk abin da Allah ya gani ko wanda ya gani sun zama ɗaya kenan kuma ba su marwaci da zai ce Allah da annabi sanin su ɗaya a Allah shi ne ma ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi shi kuma annabi in ana maganar halitta kowa yana bayansa in ana magana ilimi imam al-busiri radiyallahu anhu yace wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam yana daga baiwanka ya rasulullah aka samu duniya da lahira yana daga iliminka aka samu ilimin da yake lauhu da kalam gaba daya idan ka yarda lauhu da kalam ba Allah bane su halitta ne to ko ne suka mallaka duk abin da suke takama da shi annabi Muhammad ya ce wala ba shi bani shi kuma yace wa min judihi dunya wa ukhra wa ilmu amadda ila wal lawi ba'd alladhi wa iri ɗaya ne da abin da busiri ya faɗa ƙarshe ne abin da bambanci shi ne daga ilimin manzon Allah ne aka samu abin da aka samu a lauku da kalam shi ya yi madadi wa lauku da kalam shi ne babban rizakuwa na ilimin Allah manzon Allah ya yi to in kaji Allah ya faɗi kullum da mun fi sama da rufi dai bai yi lawo gaibun da yake gani shi kadai amma akwai gaibun da yake banci manzon Allah shi kadai shi ma banda shi duk halitta ba wani sai annabi ne ya faɗa liwaqatun مع الله لا يسعني فيه ملك مكرم ولا نبي مرسل annabi yana cewa ina da lokaci na da nake da shi special lokaci gani da Allah duk isar la ya sa'udi fi malakun muqarrab duk duk kusancin malaika shi bai sai zan be tsakanina da Allah a wannan lokaci yace duk isar annabi dan manzanci bai sai zan me halin da muke ciki ni da Allah ubangiji na wannan gaibun za mu iso shi a wannan surar da muke ciki za mu iso shi yana gaban mu Allah yana cewa ma kana da yutli akum alal ghaib walakin Allah yake tafi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rasulihi Allah ya ce ma kana da yutli akum alal ghaib a dara ka da duniyar nan aya Allah ce Allah bai zama yana tsinkayar da ku ilimin gaibun sa ba baya tsinkayar da ku kusan gaibi walakin sai dai yake tafi min rusulihi man yasha yana zaba a cikin manzanninsa wanda yake so sai ya zaba ya sanar da shi dan Allah akwai annabin da ba zaɓe ɗaya ba babu duka zaɓaɓɓu ne to in an za a yi zaɓe a cikin annabawa waye al-mustafa annabi muhammad shi ne al-mustafa ya fi tafi bin rusuli man yasha kaga wannan gaibu da yake bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kenan na biyu na uku gaibun da ya karaɗe dukkanin annabawa in dai ba annabi ne to ya san shi shi kuma ga yanar a izu uku ƙasa suratul jinni Allah ya ce alimul gaibi Allah shine makarin gaibi wala yuziru ala ghaibihi ahadan baya bayyana gaibinsa ga ɗaya a cikin mutane illa man irtaba min rasulin sai wanda yake yardadde cikin manzanni waye ba yardadde ba cikin manzanni ya ce shi ne masanin gai baya bayyana alimul gai shi ne masanin gai wala yuhiru ala gaibi ahad baya bayyana gaibun nasa nan ga daya illa man yattaba bi rasul sai wanda yake cikin yardadde cikin manzanni dukkan manzanni yardaddu ne wannan shi ne na nawa na Allah shi kadai na Allah shi kadai na manzanni sai kuma na siddiƙai haka categorical siddiƙai su ne kowane zamanin annabi za ka samu yana da sakatarin shara kuma in ka duba annabi Yusuf da yake kowane annabi sai ya kai siddiƙiya yake haurawa annabta shi yasa annabi Yusuf lokacin da za a yi kirari da gaibun da zai bada labarin nan ai da siddiqi aka bar kirari Yusuf ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin imani yaqulu hunna sab'u al-i'naf wa sab'u subulan wa ukhra yadifat ko ta subri wa ukhra yadifat annabi Allah ne a matsayin sa na siddiqi aka bar kirari da haka yayi ka bada labari nan gaba za a yi shekara bakwai kaza kaza za a yi bakwai za a yi wasu shekara bakwai nan gaba kaza kaza dan Allah gaibu ne ko ba gaibu ne ha masu koyar annabi gaibu ka san me suke cewa akwai hadisin da na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa man ta'ama anna muhammadan ta'ama ma bil gaibi fa al'ama wal kriya da Allah duk wanda yake riya annabi ya san abin da zai faru gobe ba shi ne gaibu ba to yayi wa Allah babban ƙarya wannan hadisin suke kamawa su ce ba gashi ba an riwayo daga matarsa ta ce duk wanda ya riya annabi ya san kai abin da zai faru gobe ya yi wa Allah babbar ƙarya ta wannan ai hadisi ne mawqufi wannan matsayin da kenan yanzu ya zaka yi hadisi mawqufi ai mun san menene mawqufi ko ga wayannan ɗin social media namu ya halkar halkar ta ba'a mun karanta ilimin hadisi da su وما أضيف للنبي المرفوع ولا أمال تابعين والمقطوع وما أضفته إلى الأفعال من قول وفعل وهو موقوف سبيل ko da abin da ka tingina na zance ko na aiki zuwa ga sahabi shine ake kira mawqufi amma wa ma udifa lin nabil marfu' abin da ka tingina ga manzon Allah ana kiransa marfu'i hadisi babu yadda za a yi ga hada hadisi marfu'i da kuma mawqufi wanda ya tsaya kan sahabi da wanda ya haura a kan manzon Allah an kan fara to wannan kan na Aisha ya tsaya mun ji shi muslim ya riwayata to sai ga hadisi muslim din dukkan muslim ya riwayata daga Uzaifa ibn al-Yaman yake cewa qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyaman ma taraka fi qiyamihi zalika shay'an illa haddathahu haddatha bihi ما ترك في قيامه ذلك شيئا يقول الى يوم القيامه الا حدثنا حفظه من حفظه ونسيه من نسيه yace annabi ya tashi ya tsaya a gaban mu an ce a wata riwaya juma'a ne ya yi huduba da ya huduba da ya fara bayani a huduban har lokacin sallah ya sau da aka yi sallah ya sake hawa mimbari ya yi ta bayani lokacin sallah da aka yi ya sauka aka yi sallah ya sake hawa mimbari ya yi ta bayani aka yi magariba haka har isha zai ba ya ce annabi bai bar wani abu ba da zai faru daga rana a inda yake biyar har sanda ya tokar ya tokar alkiyama ba abin da annabi bai ba mu labari ba duk abin da zai faru har ran alƙiyama illa haddatha laki sai dai babu labarin abu wanda ya kiyaye ya kiyaye wanda ya manta ya manta ku zai bayar da wannan ranar ɗayan abin da annabi ya gaya mana a wannan tsayuwan ya zo ya afku in muka ga abu sai mu tuna abun cewa ashe a wancan tsayuwan shi annabi ya ba mu labarin zai faru kai ya ce ko da mutumi ne za a yi jahili a tarihi wani shege za a yi a tarihi sai a tafi tanda annabi ya gaya mana har har da sunansa za a yi wani takadari nan gaba irin shegun nan da za a yi a duniya duka tanda annabi ya bamu labari kowa da sunansa tana cewa gobe abin da zai faru gobe ita ko radiyallahu anha to ga annabi yana bada labari har abin da zai faru ba abin da ya bari bai bada labari har alƙiyama to in kuma na gobe ne ma kake so inda annabi ya bada labarin gobe ne shi ma akwai shi wata rana an je yakin kaiba mahaifi alayhi salatu wasalam da aka zo sabbai suka yi runduna mazaje jarumai suka yi suka yi su karya kofar wa'annan yahudawa na haibar kofar nan ta gagarin sabbai babu yadda ba a yi makobar da daga karyewa a shi ta kare finally aka yi kwanaki ranar kawai ma'aikin sai ce gadan a cikin hadisin nan da kyau gadan gobe gobe ya fi lau khaybara ala yadi rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu annabi ce gobe za a bude Allah zai buɗe kaibara a kan hannun wani mutum wanda yake son Allah yake son annabi Allah da annabi suke son shi an kira na zabai kowa ya kwana yana jira a ce shi ne kowa yana jira a ce shi ne gari ya waye annabi ya ta duba sahabbai haka yana dubawa yana dubawa ya ce aina ali ibn abi talib aka ce ya tafi aina mu ya ce ina ga idan abin talibin aka ce a idon sa da ciwo bai samu zuwa ba ya ce to a ji a ɗauko shi shi ne na ɗauko shi aka ɗauko shi ya zo shi ya ce wa annabi ya rasu lallari bayan annabi ya yi abin da ya yi lokacin ya zo idonsa saboda ciwo a surufe annabi ya dube shi ya yi masa tofi ka duba cikin cikin suratu ka labarin ya zo ko fa ka shafta an ka zai ba aka fa ba san kan yawa hadid annabi ya masa tofi a idon idon ya bude kamar bai taba yin ciwo ba
annabi ya bashi tuta ya rike da ya rike tuta ya ja sula ya kake su ayi idan muka ce mu kai su makabartar tarihi ne ko kuma mu mai da su iriku wallahi hakan aka yi yana zuwa shi kadai da ya kama kofar nan hannu ɗaya na rike da tuta hannu ɗaya da ya kama kofar da ya ciccika kofar kawai sai kwantar da shi kawai sabai suka yi kambara aka shiga kai bara kuma aka buɗe kai bara ya Allah annabi ya ce abu gobe za a buɗe an buɗe ko ba buɗe ba zai mu ko ba zai mu ba a'a annabi ya dubi Abdullahi ibn Abbas yace zaka makance a ƙarshen rayuwarka gaibu ne ko ba gaibu bane kuma wallahi ya maka ce kai ma dubi wani ka gaya masa karshen rayuwar da zai kaza ba zai yiwu ba saboda baka sani ba annabi yana wani ba yana zaune a cikin ka'aba bai musulunta ba kafiri ne an yi an yi da musulunta ba ya yi cikin manyan kafirin maka annabi ya zo yana wucewa sai ya saka wani a kwanan sa sai wannan ne yanzu ta yaya kaza kaza annabi ya ce eh sai ba shi amsa a ransa ba da Allah wa ya alimin da zaki zuri ba Allah ba Allah ya sanar da shi sai abun da ya sani a ransa da ce eh kaza kaza kaza ya bashi Allah to mu dawo kan inda muka fito da Ibn Kathir Abu Fida ad-Dimashqi kafin yayin tafsirin ayar da ya yi shi na gaibu yace al-ghaibu huwa ma ghaba al-imani abin da ake cewa gaibu shine abin da ya kuyawa mutane gabarin mutane sai ya fara kawo examples ya kawo min aljannati wan nar wa azabil kabri ya kalin nadi da Allah jama'a ta yare ga wannan wannan fasara da ibnu kathir yace gaibu shine abin da ya fake gabarin mutane sai sai na daga irin aljanna daga dukkan mun nan mun yi imani a fara aljanna ko mun yi imani ba a cikin mu waye ganta waye taba ta waye tsantsana ta waye ɗanɗana ta duk hanyoyin da ake samun ilimi babu ko ɗaya imani da gani ne kawai da Allah na ma haka ne shi ma imani imani da kai ku aljannar haba wala annabi muhammadu ka duba hadisin bukhari yace inni dakhaltul jannata fa samitu kashfan alayka min janna yanzu bi bilal yace ya bilal na shiga aljanna na yi tarin takarrin ka a baya ma'ana automatic bilal ta aljanna ne kawai har annabi ya tarin takarrin ka aljanna ba fa ya ga aljanna ko ya san da aljanna ko ya taba aljanna ba ya shiga aljanna inni da kalkul jannata sai dai za ka wanke kalar gari bukhari ya ji wani aljanna gaibu ne annabi ya shiga gaibu gaibu ga Allah haba yanzu wani masallacin nan baka san shi ba gaibu ne ka shiga cikin nan wani gaibu kuma sannan wuta gaibu ne haka ya faɗa ibnu kasirin malamin ka annabi ya shiga cikin ta har cikin wuta ga hadisai ne yana gaya mana da ya shiga wuta ya samu wata mata an bankare ta kafafuwar da an naɗe an samu a wuya an yi kaza an sa mata azaba saboda ba ta koyi gashin ta ta rufe shi kaza akwai wanda suke daure dan kwali su bar gashi saboda su show off saboda su nuna to irin wannan matar wata kuma an soka idan da ana mata azaba ana kaza kaza saboda tana leƙe ba da izinin mijinta ba tana leƙa waje nau'uka da na azaba iri yadda da shi na wuta ya gani gai wuce wuta aure annabi ibn kasir ya ce azaban kabari gai wuce da Allah ba mun imani akwai azaban kabari ba mun gani mun ga azabar wallahi tallahi annabi Muhammad yana ganin azaban kabari ba yana ganin a ya faɗa ba ana tafiya ana tafiya sai sai a tsaya a tsaya hadisi muslim sai ya umarci sahabbansa ku je ku karyo mini ɗanyen itace suka karyo ɗan itace haka tumamu sai ya ce a dasa mini akan waɗannan kaburbura guda biyu sai aka dasa ɗanyen bishiyar nan a kai da aka dasa sai suka bar suka ta ya rasu lafi haka ya ce ai waɗannan kaburbura da kuke kallo guda biyu na gani gashi nan ana musu azaba wuta tana cin kaburbura ba ana yawan masu azaba ta ce kuma karka dauka wani abu ne na tada hankali ya za a ke musu azabar abu wannan ya nuna ɗaya kabari ya ce ga yana shi wannan mai gulma ne shi haɗa mutane masu shiri in ya ga kuna shiri ne to baya nasuwa sai ya yi yadda kukun kukun ya raba shi kuma raba tsakanin masoyi da masoyi aikin sa kenan na biyu shi kuma annabi ya ce baya tsayawa ya gyara tsarki in zai ibada in ya shiga baya tsarki fashal fashal fashal kawai zai fito baya kyautata tsarki in ya shiga baya tsarki an koyar da laluba na shiga baya tsarki su goma sha biyu wani nawa kashe kashe yi ka shiga baya tsarki kawai fashal fashal kawai zai fito shi kenan dole mu hau karatu muna wurga a jiya ina bada wata abu an ba da wani bada ina wurga wani abu karatu nake zuwa goma ta ta ce laluba goma sha biyu za a shiga bayan ɗaki sai ka je ka tambo a ina ne aka faɗe su sai ka kama karatu kawai shine gaskiyar magana tun da akan wannan kawai ana azabta mu sarki wannan imamul mai kutsari yace matsala dubu dubu yake da shi sarki wannan matsala dubu yake da shafi ana bukatar kowane mutum ya sani daga tsarki zuwa sallah ko matsala dubu goma sha biyu ne ka zauna wai kai ka ni ka aida ta wani sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya misali ana tafiya da sahabbansa hadisi wallahi ina da wani tashi hazal hadisi shi ma nasu ne nasu ne malamin su abubakar jazairi mai minhajin muslim din nan shi ne mai shida da shi a ciki ya kawo mugayyaba abubuwan da annabi ya sani na nai ya ce wata ranar annabi ana tafiya da sahabbai sai ya ce kai da kun ga nan ku dora kutoni nan ga zinari har ya kallo ciki ba fa sabai suka nemi abin toro suka tora sai ga zinari kuma kar kuma da muna fadin gaibu ne mun dan kula Allah shi kadai na annabi shi kadai na eh manzanni zallan su to akwai na kuma siddiqai ko siddiqai bayan na fitikai sai kuma na kowa da kowa ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayana Allah ya ce dan adam yake sanar da shi bayanin da wani bai sani ba bature ne ba mai mai mai mai warki zai zo nan ya duba ya duba ya ce ko na akwai rediyo kuma ko za ka mutu akwai kai kuma in ka duba ba za ka gani ba gaibu ne zai ce nan akwai fetur kuma ko kayi Allah ya san zuwa sai an gani zai ce nan akwai kwan ko kai kowa da kwanan dubaru dubara ka yi ba ilimi ne likita zai dubi mace ce za ta yi yaya biyu kai miji da kowa kana kwana da ita gado ɗaya baka sani ba duk dubi ɗaya الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان saboda haka misali al'amarinsa ya fi gaban ka dube shi ka ce wai bai san gaibu ba ba ka da hankali har suna cewa inda annabi ya san gaibu me yasa wata rana ana tafiya wani yaki wai sai aka yi hango wai sai abun wuyan na na aisha ya fadi wai annabi ya kawo an ga sako ya tsara su kai ta nema wai ba ta ba har sai da aka yi ta neman wannan dan wuyan abun wuyan inda annabi ya san laula yunshiduhu ila al-ibdi inda ya zaɓe mu kalme har a da bai suke rubuta wa don tsabar kin manzon Allah wai kan me annabi da zai nuna in ya san gaibu yasa ba zai shiga cikin da yake ba ya ya ta wahala da sabai kai ka duba matsayin annabi da wani su kenan wannan matsalar wallahi na yi rubutu a kai akwai lissafi na wani daga kai na ba da Allah na warware matsalar na faɗi me ya sa annabi ya sa abin su aikalewa ne akwai hikima ba mai sani ba ya sani me yasa da suka yi dole ba ma suka gaci karshe da aka tare za ta biya ce yana karkashin wato raƙumar da nana Aisha take kai tana raƙumar da ta sai ga saka manzala da zai nuna cikin ana ya ce gashi akwai dinari a tura na ga ya malamin su ma ya kawo littafin sa shine ba zai kawo take karkashin raƙumi ba cikin ƙasa ma na kallon mutum ke cikin lalle karkashin raƙumi a'a ya iya nuna musu ne aka yi ta tsada lokaci aka yi ta tsada lokaci har ma wannan na yake yanzu ka zukurar da annabi ya kwantar da kansa akan cinyar ta kamar yana gangani yana zuwa da zukurar yar tata ki tsayar da mu gurin da babu ruwa ga lokacin sallah ya ana zuwa sallah yana zukurar da kuma kada kada yana tsoro kar ya zukurar da karfi annabi barka yayi laifi su da yana da iko kanta karshe sai Allah ya turo Jibrilu da karam yan ayoyi. Na kai mama, ashe abin da ya sa annabi ya iya nuna wurin aka yi ta bada lokaci saboda tsawwake wa al'umma daga ranar ne har alkiyama ta tsaya. Idan ana kan hanya aka rasa kolar rurai, kaga aya har aka hana da abin da ba ba shi ne sanadin saukan aya ba har rashin lafiya har kwanciya da iyali ka kwanta da matarka da daddare lokacin sallah ya yi an nemi ruwan wanka babu ko ko kuma ka kwanta da ita wani abu ya faru wanda babu ya ba za ka yi amfani da ruwa ba saboda tsabar sanyi in kai wanka da ruwan kila za ka halaka ba shi kenan sai ka buga taimama kawai da jarabar a jiki ka bala ka buga taimama ka share fiskar ka da hannayen ka kawai ka tashi ka zai Allah da ba ya ba da lokacin ba da ba ka wannan sauƙin ba shi ne hikima saboda wallahi mun zama Allah ya san gaibu wani kuma ya rantsa ya ce wallahi annabi bai san gaibu ba mun ga da mu da shi ba zai kafara kafara in baka ya duniya ba za ka ya san mu dai wallahi mun san annabi ya san gaibu gaibu ita dai daraja da annabi ya fata ba wai annabi ne daraja da ya san gaibu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا رسول الله wannan labarai ne na gaiku kuke wayansu zuwa gare ka nuhi ilaika ya Muhammad kuke wayansu zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad wa ma kunta ladayhim iz yaquluna aqlabahum ba ka wurin su ayi da gangan ciki a lokacin da suke jefa wayannan algarwa na su bil ma'i da cikin ruwa ya fasayuna suna mana jefa suna ƙuri'a domin a gano waye ne zai rage Maryam. Ayyau da kulu Maryam cewa cikin su waye ne rage Maryam. Kuma kuta da dangi ai ba ka gurin da gangan jiki irin ya sassi mura lokacin da suke jayayya suke ta musu akan ni ne zan rage da rage zan rage da fi kafalata ya cikin sha'anin renon da rage. Aha.
إذ قالت الملائكة يا مريم إنه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وزيا في الدنيا والآخرة ومن المبرزين.
قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين التي إذ قالت الملائكة كتنا يا رسول الله يوم تد ملائكة أنا أنا في جبريل لي يكي غيا وانا مريم عليه السلام يا إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم يتي يا كي مريم إن الله يبشرك بكلمة منه Allah yana miki albishir hakika Allah ya miki albishir da wata kalma daga gare shi huwa Isa shi da annabi Isa dan Isa kalma ce daga Allah ne ne kalma cewa Allah
inna masala isa inda lahi ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kawai shine kalmar kalmatul lahi ne to an nan gurin ne akwai khalifa harun rashid yana zaune a fadansa tare da al'umma akwai babban malamin nan alwaqidi yana gurin sai wani balantare sai balantare ya shigo alul kitabi balantare kirista sai ce ai ya ce wannan kuma wane ne ya tambaye ka lima ya ana babban malamin nan limaki ya ruwa ya tambaya ai a cikin alqur'ani akwai ayar da ta nuna maganar nan da kuke cewa wai kuna kuskure kuna faɗi a kan Isa shi dan Allah ne sai ai na ne wani ne ya qur'ani na ku karanta aya din shi ne sai karanta wannan aya in kana ce malaika ya bare ku dan Allah bashir bi kalimatin bi wanda yana miki albishir da kalma ta kakkare shi ma'ana shi yanki ne na Allah wani abu billahi wani part ne portion ne shi na Allah abu billahi wajibi yake to haka kana ka fito kana ka kullo kai kuma yace to ga wata aya ma tun da malami ya sani yana da ilimin shi wannan bana kare yace fasara ne wannan aya ba ko rinkin duba ya ba ya kuma ya kuma ba su da shi yace ka fasara min ayar da Allah yake cewa wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min jami'an min wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min shi fasara wannan yace Allah ya ce wa sakhara lakum Allah ya hore muku ma fis samawati duk abin da ke san mai bakwai wa ma bi lamdi da abin da ke cikin kasa duniya gaba daya jami'an min duka ya san ya bore muku shi kuma shi duka wannan ma bi sama da wa bi lamdi jami'an duka minhu daga minhu yadda Allah ya ce kalimatan minhu to wanda ma jami'an minhu yace har munin nan duka kenan da kai din nan duka mu ma yayin Allah ne kenan kin irin wannan karatu na nan ai harun rashid an ce da ɗebi dukiya mai yawa ya ba wa malam ne ya ai Allah ya taimake ku kana wuri yadda da ba ka nan da mun shiga uku wannan wannan kafirin ka ke musulunta ta ke wuri musulunta saboda haka ba haka yake karatu yake nufi ba हाँ इस मूल बसी ये सब प्रभारी inna la yabshiruka bi kalimatin minhu Allah ya dama albishir da kalma daga gare shi ma'ana kalma ce da ya tura mala'ikarsa Jibrilu ya yi kusa tare da ita na na Maryam kawai sai ta yi juna take junan kansa ba kamar yadda za mu zo karanta nan gaba daga ɗaukar cikin zuwa haihuwarsa gaba ɗaya ba shi awa ɗaya ba ba wata tara da kwana goma ba bai ciki awa ɗaya ba gaba ɗaya aka yi ciki kuma har aka haife shi Allah kuma mai wasa kai ne kake hada karfe da roba da wane ne ya kai rediyo Allah ya tashi kun bai kun ga wanda ke ismuhu sunansa almasihu sunansa almasihu Isa ibn Maryam abu uku ne anan almasihu lakabinsa ne ibn Maryam alkuniyarsa ce Isa shi ne sunansa. Almasihu ma'anarsa wato mai yawan albarka, wanda duk abin da ya shafa in ciwo ne in kuturta ne da ya shafa kuturu kawai ya warke, ko babu ya tsintake za ka yayi, ko kuturu kuturtar mele ne ko na yake ya ne da ya shafa dungumin kawai an gama. In makabo ne yana shafa idonsa kawai shi kenan ya warke idon ya buɗe. ko wata cuta ne daga da ya shafa an warke a gaba to me yasa aka kira annabi Isa almasihu aka kira dajjal ma almasihu dukkan su almasihu ne da nan sai hadisi annabi ya kira dajjal masihu dajjal kan ne na'am wancan shafaffe ne ne an shafe ba albarka gaba ɗaya wancan littafin ɗayan kenan wasu malamai suka ce a an shafe idonsa na dama ne babu shi idonsa ɗaya ne kamar yadda annabi ya faɗa ko dujjan zai zai ce ya ce mu shi Allah ne annabi ya ce ƙarya yake idonsa ɗaya ne za ku gani an shafe ɗaya yadda wannan ya shafa albarka a warke wancan kuma ya shafa masifa eh su haka masihu isa bin maryam wa jiha fi dunya wal akhirah mai daraja ne duniya da lahira shi annabi isa wa jiha fi dunya wal akhirah mutum ne mai daraja a duniya da lahira wa jiha za ya yi kenan ba abokin daraja ne mai alfarma ne fi dunya a duniya bin nubuwati ta hanyar bashi annabta wal akhirati da kuma lahira bi shafa'ati ta hanyar an bashi ceto na da gobe kiyama ba ba ce to wata rajaji kula da kuma da zafi madauka wa min al mukarrabina kuma yana daga cikin makusantan Allah inda Allah yana daga cikin makusantan Allah makusanta a wurin Allah tabaraka ta'ala to nan gurin yan uwa kaga dai Qur'ani karara yace annabi Isa wa jiha fi dunya wal akhirah mai daraja ne duniya da lahira amma wasu mutane suna nan su kuma ba dama ka ce bincani rasulillahi wai kayi kayi kayi shirka ba dama ka ce alfurman annabi Muhammad ga shi Qur'ani bai ke tawa jihar bidune wal akhirah wai annabi Isa ya samu wannan matsayin annabi Muhammad shi bai ya san dan Allah da kuma kiyayya wannan karama karama Allah ya kira ta wajiha bidune wal akhirah ka ji fasara ma za jaje na karanta a littattafai da nake da su kamar na bin fas muftin saudiya din nan malam muhallawa ya kawo cikin abubuwan da ake ridda na shirka wancewa bijahi rasulillahi yana ci za ka roƙi Allah ka ce bijahi rasulillahi to ka ka shirka ina da littafin kaifa tahqiqu tawhid sunansa kaifa tahqiqu tawhid akwai kuma hirasa da tauhid su biyu nan duka a cikin hagan ya faɗi haka ba shi kadai ba kuma duka haka ra'ayi ne kuma an ce shehu zumaru mujaddidi ne an yadda kuma ahlus sunna ne shehu zumaru kuma wai dalilin da za ka yadda shi ahlus sunna ne ya rubuta iyawu sunna wa ahmadul bid'a iyawu sunna wa ahmadul bid'a nan kuma daga farkon babin da har na ƙarshe babi na saba'in da wallahi tallahi babu babi daya da shehu Usmanu bai rufe shi da bijani rasulullahi ba in ka musa da shi ko a an duniya kuke tare da ita da ko littafi ko wani haka ne ba nawa zo in nuna ma duk karshen babi za ka shehu Usmanu ya ce ya gama babi sai ce Allahumma rabbikana abin da ma suke hanawa ai addu'a ce bijani rasulullahi shi yake duk karshen babi اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بجاهه انتهى haka yake kowane bashi malam ba ba ma wannan ba wani jaji wanda nake da shi wanda gaba ɗaya tawassuli ne a cikin littafin gaba na cin kwanaki munajat suna littafin ba annabi ba ba sauran annabawa ba ba sahabbai ba duk wani wali da aka yi kafin zuwa shi Usman in da shi Usman da zai sanar da kawo sunan da ya tawassuli da shi su kuma ma'ana da wasuli shirka kai malam ajiya wa idan duka shi Usman al-Tabin sa nasihat alim zaman ajiya ya zo yana maganar Imam Mahdi wanda zai zo a ƙarshen zamani yake cewa ya Allah muna roƙonka yadda ka haɗa mu da shi a ma'anar a rubukan shi mafari Allah ka haɗa mu da shi jinsan a gangan jiki da gangan jiki ya ce bijari jaddi alfarmar kakansa allazi kala bayan ya bijari jaddi din kar ma ka ce kan me zai ce bijari jaddi saboda shirka ne dai sai ya daure da hadisi ya ce kakan nan nasa allazi kala wanda yake tawassalu bi jahi ku tawassuli da alfarmata saboda alfarma ta a wurin Allah bai girma ne wallahi tallahi sai da ya kawo da miki ya daure a kai jahili ina ne daga ana hukuncin ta wasu cikin jama'a bayan ga hujja a hannunmu wai ba akwai wanda suke cewa an yi ta aita wasu da ta da faru da cikin rayu ne wa ba haramun da shi fa ya yi wasu ne san makal in ji babar bari san makal duk da duk da wanda kace ya halatta ya zama nan duk da ya fi muni ma kalmar da ka faɗa don akwai tuhumar Allah ma ne in ka ce ya halatta yau ta wasu da annabi lokacin da yake gare ma'ana abu kana kana kana yi kana aibata Allah ne Allah riya yake yi Allah yana riya ba gane me nake nufi ba ka yarda Allah in an roƙe shi don annabi zai amma in annabi yana gare kaga ganin idon annabi yana Allah yake yi eh in annabi ya rasu tunda Allah ya duba ya daina ganin annabi shikenan a wurin ka fa kenan shikenan Allah zai daina yin gaba yanzu alfar annabi da ya rasu alfarman ta da ni wanda ake kawo gaba da ita babu ita darajojin da izan da martaba da daukaka tun daga ran da annabi ya yi wa baki shikenan Allah ya tuɓe shi daga wannan mutanen da ake kawo gaba da su ɗaya ke da kanun Allah don idon annabi yake yi. Da Allah wannan daidai ne? Kana da hankalin kake dangana Allah haka? Sannan bugu da ƙari kwabar da kai wanda ta fi muni. Alƙur'ani yana cewa wala yarda li ibadihi kufur. Allah bai taɓa babu wani moment da Allah ke halattawa yake yarda ma bayan sa shekara. babu wannan lokacin sai kace in annabi yana da zarai za a yi amma in yi wa baki ba za a yi ba kuma ka ce in yi wa baki shirka ne amma kafin yi wa baki halal ne a'a shirka wala yarda li ibadihi al-kufur Allah bai taba yarda ba bayan tafi kafirci ba kafirci kafirci ne kawai lokacin da annabi yake da rai da lokacin da bai da rai kafirci ne kafirci ne kawai ai abin da ya tabbatar da haka lokacin da annabi yake da rai ana kawo da shi bayan ya rafa shi sai da abubuwan ya dauki abbasu ya fita da shi bayan gari ya ce ya Allah lokacin da annabi yake da rai shi muke zuwa mu roƙe ka da shi da don shi ka ba mu ruwa to yanzu ya yi wa fadi albarkar babban sa ka ba mu ruwa kan ba jahilci wannan yana gwada ma ba wai su yanzu sun haura labari Allah ba don annabi kaɗai kake yi ba ko abin da ya ta'allaka da annabi musulmi kana yi domin sa lokacin annabi yana nan da gangan cikin sa muna fita da shi muna maka shi tun yana gari in ji sai na abbas ana nuna wa gajimare tun kan annabi muhammadu ko haka ibnu kasir ya kawo a cikin littafin sana'a وأضيق يستكل معه بوجهه ثمار اليتامى عصمة للعالمين tun yana jari haka su ake nuna wa Allah fiskarsa Allah ya zuwa ruwa to ya Allah tun da ma'anar da ya Allah tun da ai abin da ya ta'allaka da annabi ba kuka yi wasu da shi za ka ba mu ga kuka babban annabi na girma ma shi in ya zo mutu annabi bi kewa yake Allah alfarman wannan da shi da ruwa ma'ana ba annabi ba don babban da ba Allah ka ba ruwa kuma Allah ya ga in kuma kana nufin fahimtar sahabbai ne wai don annabi yayi wafati shi yasa suke yin tawakkali da abbasu kayan ƙarya ka jingina wa sahabban manzon Allah me ta fara da haka farko sunan tirmidhi ya nuna wata jahili an riwaita a sunan tirmidhi Uthman ibn Hunayf bayan wafatin manzon Allah bayan wafatin sayyidina Abubakar bayan wafatin sayyidina Umar a zamanin sayyidina Umar ya zo yana so ga sayyidina Umar ya buga ya buga mai gashi saboda gare shi ba ya zama bukata a kai roƙe shi ba yayyen ya samu ya ga kalifa ya gagara ya ce sai ya tuna wata addu'a da annabi ya koya wani makamu makamu ya zo wurin annabi ya ta zalla yana so ka kamin addu'a ido na ya bude ta kan kai hakuri in ma rahuni kan ka shiga aljanna kan ka hakura kan mutu da jama'a ta yi ya sallai kamin lahuni aljanna kuma kamin addu'a ido na ya bude annabi ce je kai alwala ka abu ka daga hannayenka ka ce Allahumma inni atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin duk duniya waye sai ya ce zai ja ka magana da sauka annabi ce ka je ka ce Allah ina kawo kafa da annabin ka annabi Muhammad har ya Muhammad inni atawajjahu ilayka ila rabbi ya kai da daga wani ina kawo kaba da kai zuwa ga ubangiji inda ya koya masa ya je kuma ya je Usman ibn Affan ya ce wallahi ba da dai wani tukin nan yana yin wannan tawassulin sai ga shi ya dawo idan sa ya bude idan sa ya bude yace da na tuna wancan addu'a da annabi ya koya wa makafu idan da ya bude yace ba sai na je na yi ta bani ba na buga in ga kalima abu ya daga da nake nayi ta dan Allah what does that mean what does that mean fahimtar sahabbai ba wai annabi ya koyar masa shi kadai a zamanin da annabi yake gare bane lokacin da ina Usman ne ba sabin da inda fahimtar sahabbai cewa ba za a sake ba tunda annabi ya rasu dan Allah da dai kuma ya je ya ga abin nan ya daga hannu ya ce in bi a tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyu farfasa sai ga yana da wani aure sai ga an aika ya zo da gudu wai khalifa yana so garin ka malam ka nemi addu'a nan wani yace dole a yi masu abu za su ka neman da malam inda za ka yi tawassuli da manzon shi da nan khalifa ya kira ya ce menene kake so me bukatar ka yarda ana aka biya maka bukatar kamar wani dan reni haka ne ce ba wai wai ne annabi ya rubuta ba ai ai tun kan ai ai ki annabi Muhammad ibnu kabir na yace ana da wasu annabi ya ya kawo ya kaga shi fadin Allah a suratul baqara wa kanu yastafihuna ala alladhina kafaru yastafihuna ay yastansiruna in sun je fagen yaki haka suka sai ya fassara ga amana suna cewa Allah don annabin karshen zamani ka ba mu nasara kuma sai nasara kaga ba a yi a ba ibnu kathir ma ga shi ha a cikin sa zamani sa Allah bayan wafat har alƙiyama ta ana ne akwai malamin da ya rasu a Kano yana tasiri na Maiduguri ya yi magana da malamin mala ta mura da shekaru sun wuce sai mukabala daban-daban ya ce me fahimtar ka ta wasu ta wasu dan da ta wasu mala ba yake tambayar da ya ce ta wasu shirka ne ta wasu shirka ne mala ba yake so shirka kuma duk wanda daga hadisi tirmidhi tirmidhi ya rawaito annabi da kansa ya koyar a ita wasu da shi na dauka halal ne a shirka ne ya ce shirka ne ai hadisi bai ganda ba wani hadisi bai inganta ba kai ka duba ba tirmidhi ma a bayan ya rawaito hadisi yake hadithun sahihan sahihun ta wani sannan yau wani dan gutu ya zai wani hadisi bai inganta sai ta kara gata malam na ji bai inganta ba waye ne ya rauna na hadisi a cikin malamin hadisi ya ce albani ya zaba ba ne ya ce a galla kar ka kawo maganin albani saboda yana da tunani kai ma ka sani zai wuce a yi ingantacce ne ya manta ya je je kuma da ke sani a can malamai sun mara mujalladi biyu ta na bukatar albani sunan mujalladin duka hadisan da ya tarbu ɗari ne ya ce hadisi sahihi ne a nan ya ce ya ce sahihi ne a can aka aka karo hadisan aka zo ka duba littafin shafi kaza mujalladi kaza ya ce hadisin nan sahihi ne ya zo kuma a littafin sa kaza ya ce hadisin sahihi ne haka aka karo aka aka volume duka a irin wannan kwamata da ne da lalata ba ni wani wani malami sai ce ai ahmad muhammad shaki ma ya zan a baki ya ce wanne daga cikin littattafansa ka san wani in an gaya mara kawai sai ya shiru ba da amur kuma Allah na tuba ai ba kai na bai ka gaya mara haka kawai shike nan ya haure yadda ya ce ba to a cikin wanne daga cikin littattafansa sai ya ce hakikin da yau sai ma da wani ce a ya ce martaba da yanzu haka ɗan da ina karatu da nake da nake kan kirimi nake kuma hakikin an ba wa shakir nake dubawa kuma wannan hadisin da nake magana Ahmad Muhammad Shakir ya fara hakikin dirzi ya rasu bai gaba ko bai iso wannan hadisin da nake magana ba ya rasu a ce ya iso shi tukunna za sannan ku ci me ya faɗa a kansa wallahi malamin da zai da dirzi kuma ga jama'a wuri a kan nuna ana wannan wanda ake kwada a abu ya ke tafsiri kaza kaza ne shi ne na kan marigayi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tafsiri shi har gaba da gobe da haka kawai in ka ce bara kai ba ya ne haka kawai mu dai ba za mu daina ba masu tambayoyin ku da wuri a gurguje a gurguje cikin sakani kowanne za mu duba mu mu ba shi amsa daidai fahimtar wannan ya ce assalamu alaikum malam da wata an tashi lafiya malam ina nema wa mahaifiyata addu'a da yara na mahaifiyata ta rasu na da to Allah ya karta da rama Allah ya hana karin zama kai da iyalan ka kuma Allah ubangiji ya gyara kuka na rawa na biyo ce malam jinin biki kwana nawa yake yake kaiwa ya zama na haina So, jinin biki a mazhabar malikiya kwana sittin yake yi ƙara-ƙari ya ƙare. Amma in ya yanke kafin nan ko da ranar da aka aiko ne, mace za ta yi sallah ta ci gaba da ibada. In kuma ana rufin in ya yanke tsakanin sa da rana nawa ne za a yi da samun jinin Allah ko wani abu, to na kuma malamai sun ce idan jinin biki biki ya yanke sai wani jini ya dawo bayan yankewarsa to za a zuba kwana na wani tsakanin yankewar jinin bikin da dawowar wani jini da aka yi in har ya kai kwana sha biyar bayan yankewar jinin biki sai wani jini ya dawo to jinin Allah ne in dai ya kai kwana sha biyar ko sama da kwana sha biyar amma in ya zama ƙasa da kwana sha biyar ko sha hudu zuwa ƙasa to nan kuma na bikin ne ya tashi yana wasa ne wannan yana cewa bayan dogon sallama da rayuwarsa a tsamansa don karanta shi ba da lokaci da ce malam menene hukuncin wanda ya yi wasa da azzakarinsa har ya fitar da basi da rana a azumi malam ya labarin azuminsa a labarin azuminsa ga babu wani babu kai in yi wasa da al'aurarsa in maziyin ne ya fita zai biya ɗaya bayan an gama azumi in kuma maziyi ne ya fito zai kafara azumi sittin zai biya ɗaya su wannan shi abin da suka faɗa masu kuma na biyu da ta shin sallar tarawih da ake yi a azumi niyya ɗaya ya wadatar ko kuma kowanne raka biyu sai ya sake niyya niyya ɗaya wala ta rike niyyar sallah da tarawih kawai ma da yayi ba sai ka ta wanda ka ga sallah ne mai ta yi ka sake kullun niyya ka riga ka yi niyya sai raka a goma sha uku ake yi irin na mazhabar shafi'iyya wanda muke aro a kowane masallacin saboda sauƙi sauƙi da kuma mazhabar da kuma na ashirin da uku da ake yi a mazhabar malikiyya wanda muka guda a masallacin mu to kowanne ake yi dai duk ɗaya kowane biyu za a yi kowane ishirin ɗin ko kuma goma niyya ne kawai na zo shakar da biyu na za ka yi da liman sai a tsaro ka niyya da malikiya za a ishirin ɗin malam shafiya sun ne masu shirka sha hudu amma da ke yawancin muna son rufsa sai aka dukkan wani muka ɗauki har wani rufsa shafiya da ce malam shin na biyo da ake yi na dare dare da kan ramadana shi na nan shi biye wa maganganun masu inkari da suke cewa kaza kaza kaza babu wannan Allah ba abun da za a yi baya so da ta aikin muni ya ce a yi nafila a Ramadan to an kawo an ce za a ja kaza duk suna ga Allah ne kai kawai Allah zai baka lalama kada gurin fitinanin mutane wanda zai kin kayan su yadda suke so ran su yake so kake yi gurin ta kada gurin su yi ta iya yi
labarin lada Amin. Wannan shi ma dai ga shiga abubuwan shi kuɗa su ke bayanai ko kuma kode. Yace da ba ta shiga ga ga ga ga maraga. Tambaya biyu ina ne? Ina da mata guda biyu sai na sai sai na sami sabani da uwar gida. Yau kai kuma ina ɗakin amarya ne. sai na rubuta takardar saki sai na manta a ɗakin amarya bayan na yi niyyar kuwar gida kuma a saki kuma a ɗakin amarya shi menene hukunci ka sai ka yi niyyar kuwar gida ka rubuta takarda in dai ka rubuta sunan uwar gidan ko amarya ta kai a ɗakin ta ai ka san ba da ɗakin ba mana sai ta jira ita ba wai da ta ga takardar ko ko za ta na mudi shi ke nan alhamdulillah yau ba za ta tafi eh ki ta dauka ta ga takardar ki bai gida ya rubuta a bari za ta yi sai kai bai ta kara bane zo ka diga sannan in ba a sa suna ba nan ne ake samun hadari shi yasa ai ka zo rubuta takarda ka indicate ni wane ko kai wane da kan misali da kai yau ranar kaza ga watan kaza ka saki matar ka mai suna kaza saki daya ko kaza to kai ka rubuta suna ba da ba ko nazara yawa eh amma malamai sun ce idan ka kira matar ka misali da Hafsa ne da Aisha sai ka ce Hafsa da karfi sai Aisha ta ce na'am sai ka ce na sake ki to duka su biyu suka ku da wanda ka rufan da wanda ka amsa ba shari'ar musulunci ta bada haka ne da da ita wancan ba ta da ganganci ba ba ba yi da aka ce wa amsa a ne don tsabar iya yi kawai da ce na am shi kenan na da keki to duka su sau kaga da gona to shi ne wannan ban da rawa da mu dai dai abin da ku kuskure Allah ya ce mana farka mun da Allah sallallahu alaihi wasallam marka da kuma lafiya masu lafiya Allah ba ku ko sarrafa lafiya wurin jiyya da Allah kar ka ga cikin mu Allah ka burka ta da mai kasance su ta da har kasance su masu noma da kiwo Allah ka burka ta musu ka wadata su ka ba su dabbobi da bukata abubuwa na kiwo na tsuntsaye ka ba su da mana yalwa a cikin abubuwan harkar neman su masu aikin gwamnati Allah ka kiyaye mu bai wasu barka manzon Allah sallam kowa harkar sa na neman sa Allah ka kiyaye masa ka sa albarka a lamarin dan abin da muka sa har wata Allah ka sa na fara a cikin albarka barka manzon Allah sallam masu neman ilimi da farko yau mai amfani dan gogo a cikin masu jarabawoyi Allah ka ba nasara a jarabawoyinsu barka shi jari da Allah anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الحكمة وعلى آله حتى تنزيل الكتاب العظيم وعلى ربك رب العالمين سيدنا وعلى كل صلاة